أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkan da wannan lokaci ne albarka wanda muka saba zama domin gabatar da karatun hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan littafi mai albarka na ummatul ahkam littafin da hafiz abdul gari bin abdul al-maqdisi ya rubuta shi har yanzu dai muna cikin babin da ke bayani akan siffar sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za mu tashi kan hadisi na 89 yau muna lahadi lahadi uku ga watan daya shekara ta 2021 miladiya wadda ya zo daidai da 20 ko ko 22 ashirin daidai ko? no na to sha tara yayin daidai da sha tara ga watan jimadar kula shekara ta 1442 bayan girar shugaba a rikin salatu wasu rasu wannan shi ne zamanmu na 24 mai littafi ne ce an ilbara ibn azumi radiyallahu anhu qala ramaktu salatan ma'a muhammadin sallallahu alaihi wa sallama fa wajadtu qiyamahu فرقعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وفي رواية البخاري ما قبل القيام والقعود قريبا من السواء وانا حديث عن الرسل صحابة من درجة لسنا البراء بن عازم رضي الله عنه واندا يا daga cikin matasan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ramaqtu salata ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato na kula sosai da sallah tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa wajadtu sai na samu qiyamahu faraka'atahu faraka'atahu fa atidalahu ba'da ruku'ihi sai na samu da tsayuwarsa da ruku'unsa da kuma daidaituwarsa bayan ya dago daga ruku'u fasa jiddatahu da kuma sujadarsa fajalsatahu da kuma zamansa ma bayyana taslimi wal insirafi da tsakanin sallama da kuma idan da sallah ribatun da sawai sun kusan daidai da daidai wato da irin tsayuwarsa a sallah da kuma ruku'unsa da ɗagowarsa daga ruku'u da daɗewar da yake a sujada ɗagowarsa daga sujada tsakanin wasu sujada da wata to zaman abin nan yadda yanayin daɗewar ya yi kusan daidai da daidai mawdu'in hadisi hadisi yana magana ne akan daidaitawa tsakanin rukunin sallah yawa a cikin wata ruwayar ya ce ma kalin kiyama wal qu'uda in banda wato tsayuwa da kuma zama qariban min as-sama'i suna yin kusa da daidai da daidai a cikin wata ruwa ta bukari kenan ma'anar hadisin dai shi bara ibn azibin wato ya lura sosai da sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokuta da dama kuma ya lura da irin yanayin gwargwadon yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke yin sallar haka ya yi lura ne sosai domin shi ma ya zama ya ilmantu da wannan kuma ya aiki da haka a cikin tasa sallar abin lura a nan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita ruku'u da kuma sujada da kuma daidaituwa bayan dagowa daga ruku'u da kuma daidaituwa tsakanin sujada da wata sujada annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawaitawa kuma abu na biyu da zamu lura da shi a cikin wannan hadisin shine wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sauƙaƙawa wajen karatu baya irin jan dogayen surori wanda har mutane sai sun rasa da zasu har sai mutane sun kosa haka nan wajen tahiya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana wato yana sauƙaƙawa har sai ya zama duk waɗannan rukunan sun yi kusa da yin daidai da daidai bisa gwargwadon daɗewar da yake yi wato tsaka idan a tsayawarsa ya yi kamar minti goma to watakila a ruku'unsa zai yi kamar irin minti biyar ko minti bakwai haka misali haka nan in yi sujada ma haka nan in ya dago kuma daga ruku'u an kamar minti biyar a ruku'u to an dago daga ruku'u za a yi akalla kamar minti biyu ko uku kafin a tafi zuwa sujada a wani lokacin kuma mazana sallallahu alaihi wasallam yakan tsawaita wato karatu a sallah da kuma tahiyya sai ya zama in banda kamar karatun da kuma tsayawar da in banda karatun tsayawar sallah da kuma wato wajen tahiya to duk sauran rukunin su yi kusan daidai da jini wannan hadisin imam bukhari ya ruwaito shi a cikin sahihu nasa wato har a gurare uku kan lambar hadisi na 801 da 820 da duka dai kusan ma'anar ɗaya su an sabitin bunani an sabitin bunani an anas bin malik radiyallahu anhu qala إني لا أعلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائم أرمسيا وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل أرمسيا وإذا رفع رأسه من السجلة مكث حتى يكون القائم قد نسي wannan hadisi an karɓo shi ta hanyar sabit al-bunani shi sabit al-bunani wato sabit bin aslam al-bunani abu muhammad tabi'i ne yayi karatu wajen abdullahi dan umar kuma ya karatu wajen abdullahi dan zubairu da kuma da yawa daga cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan shi kuma daga cikin tabi'ai ko tabi'u tabi'u da suke karatu a gunsa akwai hamadu bin salama da kuma wato da yawa daga cikin manya-manyan tabi'ai da tabi'u tabi'i ne wato shugaba ne sosai a cikin tabi'ai masu ilimi da kuma aiki da ilimi ya kasance wato mutum ne mai mawadaci yakan sa tufafi na alfarma amma ya kasance duk da haka a zamaninsa malamai suka ce a zamaninsa malamai suna ganin cewa ko kuma waɗanda suka rayu tare da shi suna ganin cewa babu shi wajen yawaita ibada ya rayu shekara 86 a duniya kuma ya rasu a shekara ta 127 bayan jirar annabi alaihi salatu wassalam wannan shine sabit ibnani amma mafiya yawan hadisansa yakan ruwaito ta hanyar abdullahi dan umar ko kuma ta hanyar sirna anas bin maliki har ma ya fassa ruwa a cikin almajiran anas dan maliki an fi sanin shi cikin almajiran anas dan maliki wato shi kuma ya karbo daga sayyidina anas kala yace anas din ya ce inni la alu wato ni ba zan gaji ba an usalliya bikum da in muku sallah kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya salli bina kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi mana sallah wato zan muku ba zan gaji ba in muku sallah irin sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana qala sabitu sabitu yace kana anas ne yasna ushi an la arakum tasna'unahu wato shi sabitu yana ga wa almajiran sa ne daga cikin tabi'ai ko tabi'u tabi'ina yace amma na ga anas ya kasance yana yin wani abu wanda naga ko ba fa yi kana idza rafa rasa min ruku'i ya kasance idan ya dago kansa daga ruku'u inda saba qa'iman yakan kafu a tsaye hatta ya kola alƙa'ilu har sai mai faɗa ya ce wato har sai mutum ya yi zaton kamar ƙarnasiya ko ya manta ne wato in ya ɗago daga ruku'u yakan daɗe a tsaye har sai wani ya yi zaton ko ya manta daga ruku'u ya ɗago ne sai ga kamar ko ba zai tafi zuwa sujada ba ne wai za da fara sau mana sujadati makasa ta ya kola alƙa'ilu ƙarnasiya haka nan idan ya ɗago kansa daga sujada yakan daɗe tsakanin sujada da sujada wato yakan daɗe har sai ne mai faɗa ya yi zato wato wannan ya ƙular ƙayar ɗinnan har sai mutum ya yi zaton kamar ƙannan sai kamar ko ya manta ne tabbat ko ta ya yi wai za a fara rasa wani su jarabci na kasa ta yi ƙunar ƙa'ilu ƙannan siya haka nan ya ɗago daga ruku yakan daɗe har sai mai faɗa ya faɗa kamar ko dai ko ya mantawa ya yi a wannan yana nuna mana cewa ba irin sallar mutane a yanzu yadda yawancin mu ake yi to ba irin wanne yake yi ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar rabbana wa lakal hamdu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kafin ka idan da alola an yi raka'a biyu in dai har aka shiga sallah baka baka yi alola ba a ce ka fara alola kenan aka shiga sallah to in baka bai da hankali ba karshen da kafin ka idan da alolan nan an yi raka'a biyu ko uku to ba irin wannan sallar shi Anas din yake yi ba shi kuma anas din fa yana yin irin sallar da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu wato wannan yana nuna mana irin yadda sahabbai radiyallahu alaihim suke da wato irin mas'uliyar da ke kansu na wajen wato daidaita addini wato wajen yada addini da kuma isar da sakon musulunci da hukunce-hukuncensa zuwa ga almajiransu wato tabi'ai da tabi'u tabi'ina wanda ta haka ne anas din ya gaya wa almajiransa sabitul bunani cewa zan muku sallah irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sabitul bunani yake isarwa nashi almajiran wato tabi'u tabi'ina kenan to ya kasance daga irin siffar sallar shi anas din wacce shi ma ya gani daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya koya wa sabitul bunani shine in ka dago daga ruku sai a daɗe kafin a tafi zuwa sujada haka nan an ɗago tsakanin sujada da sujada nan ma akan daɗe kafin a tafi zuwa wata sujada ana anasin daga sayar na anas ƙala ma sallaitu khalfa imamin qaddu akhaffa salatan wala atamma salatan min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na anas dan malik yace wallahi tunda nake ban taba yin sallah a bayan wani limami ba tunda nake wanda ya fi wato sauƙaƙa sallah kuma ya fi cika sallah kamar maza ana sallallahu alaihi wasallam ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana sauƙaƙa sallar kuma yana cika ta ba ta a sauƙaƙe amma kuma a cike wato ba wai irin sauri yake yana yin ta yadda ba to kai mai bin sallah ba za ka kosa ba amma kuma ba sauri yake irin saurin wato wasu matasan ba yanzu ba irin wannan yake ba yana cika sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin umarni da sauƙaƙawa a cikin addini kuma yana kira zuwa ga sauƙaƙawar a aikace haka nan kuma yana kira da bakinsa kuma yana aikatawa a aikace saboda faɗar ubangiji da yake masa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj lalle Allah bai sanya muku matsi a cikin wannan addini ba yana daga cikin wannan sauƙaƙawar da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wato shine sauƙaƙawa a cikin sallah tare da ba wa kowanne rukuni haƙƙinsa na daga nutsuwa da kuma cika da kuma irin zikiran da ake karanta a kowanne rukuni na sallar don haka ne alayhi salatu wassalam ya zamto sallarsa ta kan zamto sauƙaƙƙiya ce amma kuma cikin cika cikakkiya ce kuma sauƙaƙƙiya wato wannan yana nuna ce wannan hadisi yana karantar da mu muhimmancin sauƙaƙawa a ɓangaren limami kada limami ya zamto koyaushe ka zo saboda kana gadara da tilawa shi kenan sai ka ja doguwar sura mai aya ɗari aya ɗari biyu duk mamunka wani ta yayi kamar zai kifa saboda daɗewa a tsaye ba irin wannan ake nufi ba kaga irin wannan wata rana ai mun karanta a baya ko wani ya zo ya kawo ƙarar limamin su gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda limamin ya kasance yana tsawaita musu a sallah annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tsawatar sosai akan haka amma shi sahabi yake cewa shi bai taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fushi kamar wannan ba dama shi baya fushi sai akan abin da ya shafa addini to dan haka lalle ne mu rika sauƙaƙawa a cikin sallah idan kai kadai zaka yi sallah kamar a qiyamul layli ko tahajjud dan ka kai kai kadai a daki to shikenan ka zana ma karanta izu biyar ma a raka a kowace raka yawa in kai kamar raka 20 kaga izu biyar biyar ya kafin na matakin an kira a salatu yawa yawa ai shi ne nan an abi kilabata abdullahi bin zaid al-zuni al-basri qala ja'ana malik ibn al-huwaylisi في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي كلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض وانا حديث أكر أجسانير أبو كلابة shi abu kilaba abu kilabatar jurmi shine abdullahi bin zaidin bin amru ko kuma bin amirin albasari wato yana daga cikin ingantattun malaman hadisi amma yana yawan yin irsali wato yawancin hadisansa yakan ce ya ji yakan ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza wato yakan yi irsali irsali shine kamar idan tabi'i ya zanto ya tabi'i kai tsaye ce ya ji manzo Allah sallallahu ko kuma yace an karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kaza bai faɗi sunan sahabin da ya karbo hadisin daga gare shi ba to wannan shi ake kira irsali wannan hadisin ya ce hadisi ne mursal kamar yanzu misali wannan sabitul bunani din nan wanda muka gama faɗar su yanzu kaga shi tabi'i ne bai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ya ga wanda suka gan shi wato ya ga irin su Abdullahi dan Umar irin su Sayyidina Anas dan Malik to kai tsaye dan sabitul bunani yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza wanda ya zama irtali ne an san dai ba zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba shi din saboda ingantacce ne yana daga cikin fika wasu amintattun mazaji kuma ana da tabbacin cewa ya yi karatu gun sahabbai an san duk abin da ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza to an san cewa gun sahabbai ya ji to amma bai faɗi wannan sahabi ba ne to irin wannan hadisin shi ake kiransa mursali hadisi mursali kenan yawa to shi wannan abu kilaba din nan wanda wanda zai zartar da wannan hadisin shi ma yana da yawan irsali kuma yana da hadisai da yawa waɗanda aka ruwaito wato ya rasu a garin sham ne bayan an bashi alƙalanci sai ya bar garin ya gudu ya koma sham to a can allah ya masa rasuwa a shekara ta ɗari da hudu. to shi mutumin basira ne alƙalanci aka ba shi ina jin a garin basira ɗin to sai ya gudu ya bar garin ya koma sham wanda mu a yanzu kaji malamai fa na da wanda mu a yanzu ya ga mutum har cin hanci ake bayarwa don a samu aikin alƙalanci su kuma kaga yin alƙalancin aka ba shi ya guji wa ya guje wa alƙalancin ya je wani ya koma wani gari a cikin mayarus ya ce ja'ana maliku dun huwairisu ya ce maliku dan huwairisu ya zo wajen mu fi masjidina haza a masallacin nan namu maliku dan huwairisu sahabi ne wato ana masa ana masa alkunya da Abu Sulaiman Al-Laisi sahabi ne wanda ya zauna a garin Basra kuma ya rasu a shekara ta 84 bayan hijira da yake maliku dan huwairisu din ya zo mana a masallacin nan namu fa qala sai yace mana inni la usalli bikum ni zan muku sallah wa ma uridu salata amma ba wai sallar nake nufi ba usalli kaifa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli zan muku salla irin yadda na gama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah fa qultu li abi kilaba to shi wanda ya rawaito daga abu kilaba sai ya ce sai na cewa abu kilaba kai ma kana yusalli ya ya kasance yana yi yana sallar qala sai ya ce misal salati shaykhina hada kamar misali irin sallar shehin nan namu ya nuna wani malamin sa nan gobe wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu min as-sujudi qabla an yanhaba ya kasance yana zama idan ya dago kansa daga sujada kafin ya miki wato jalsatul istira jalsatul istira shi ake kira jalsatul istira wato zaman hutu wanda ake yin shi bayan raka'a ta daya da kuma bayan a raka'a ta uku in za a miƙe zuwa ta hudu ko kuma raka'a ta daya za a miƙe zuwa raka'a ta biyu wannan jalsatul istira din nan malamai sun yi maganganun sosai a kansa warai da malamai sun yi maganganun sosai a kansa don haka saboda na ƙarso mana abin da ya shafi wannan matsalar ya maɗan dudduba wasu littattafai daga cikin littattafan da na duba akwai subulus salam sharhin bulugul maram ga shi nan a hannuna wato wanda ainihin al'imam muhammad bin ismail الصنعاني يربط تقول السلام شريعة واتو جزء نقا شافي نقري أكو دا عشرين دجيو كاشنا هنونا يا كاوانا حديث amma kai tsaye daga malik bin huwairis din ya kawo hadisi radiyallahu anhu an rawaito daga gare shi ya ce annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli yana sallah fa idza kana fi witrin min salati in ya kasance a cikin raka'a ta ɗaya ko ta uku a cikin sallarsa lam yanhad baya miƙewa hatta ya sauyi qa'idan har sai ya zauna rawahu al-bukhari bukhari ne ya rawaito hadisi to malamai suka ce wato imamu shafi'i ya tafi a cikin wato ya tafi akan a ɗaya daga cikin ƙauli ya da ƙauli biyu cikin wannan matsalar cewa yin julusul istira mustahabbi ne a ɗaya ƙaulin nashi kuma ya ce ba sunna ba ne wato ƙauli biyu ne shi akan wannan matsalar to a ɗaya ƙaulin ya ce mustahabbi ne a iya yi amma sauran malaman mazhabobi nan guda uku wato imam malik da imam shafi da imam ahmad dan hanbali su sun ce ba sunna bane ba ma mustahabi bane a sallah ba za a yi shi to wannan zan zan yi magana ne akan matsalar saboda irin yadda wasu daga cikin yan uwa a yanzu suka dauki abin kamar farilla daga cikin farkon sallah har kama ma wai in baka yi ya dauke kamar wani dan kauye ko kuma baka san addini ba to alhali kuma mafiya yawan malaman musulunci tun daga kan sahabbai tabi'ai har ya zuwa yanzu nan mafiya yawan a cikin malaman musulunci in ka raba su kashi 100 to kashi akalla ka kashi 95 ba sa yin da su isra warai ne su ma yanzu waɗanda suka ɗauka ɗin kamar da shi kamar farillar in ka tambaye su shekara goma da suka wuce ba sa yi daga shekara goma ne zuwa yanzu ko makamancin haka suka mai da shi kamar farilla alhali kuma sunna ce amma sunnar ma wato ba mustahabbiya in ka so kai a gun wasu malaman kenan in ka so kuma ba sai kai ba wasu malaman kuma sun ce ma ba ma za a yi shi ba kwata kwata sai dai inda buƙatar yin haka in kamar akwai dalilin jinya ko tsufa saboda kaga ko a wancan hadisin mun karanta a wannan a cikin a nan cikin umdatul akam kaga sai da ya karanta sallar da sallar wani tsoho a wajen yawa a sun yace dalilin imam shafi'i kuwa na cewa a iya yi shine wato wannan hadisin da muka karanta yanzu wanda imam al-bukhari ya rawaito shi kuma ya inganta shi daga hadisin malik bin huwairis cewa shi ya gama da Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah idan ya kasance a cikin raka'ar wutiri wato raka'a ta ɗaya ko ta uku a cikin sallarsa baya miƙe har sai ya ɗan zauna amma dalilin sauran malamai guda uku maliku da imam shafi da imam ahmad dan hanbali na cewa su wannan din ba a bar shi kawai ba sai an yi shi ba a sallah saboda abin hadisin da imam turmizi ya rawaito daga sayyidina abu huraira yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanhadu ala suduri qadamaihi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan yana miƙewa kan kafafunsa da ya a kowace a raka ta ɗaya da kuma ta uku imamu turmizi ya ce wa alayyar amalu inda ahalin ilimi cewa a miƙe ba sai an zauna ɗin ba wannan shi ne abin da ma'abota ilimi ke kai ya ɗan yi min haƙuri saboda muhimmancin matsalar abu zinadi almajirin abu hurairu ya ce tilkar sunna shi ne ma sunna ka miƙe ɗin ba tare da ka zauna ɗin ba abu zinadi wato da shi kuma yakan karɓo hadisi ne daga a'araj shi kuma a'araj shine almajirin abu huraira yawa an-nu'man bin abi ayyash yace adartu gaira wahid min as-sahabati min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam la yajlis yace na hadu da fiye da mutum guda na hadu da da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba sa yi kuma mafiya yawan waɗanda aka ruwaito sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga gunsu kamar abu buraira kamar abdullahi dan umar duka ba ta yi da suna yi to da za a ji daga gunsu kuma sun fi shi wato maliku bin al-huwairi yawan zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam warai kuwa imam ahmad dan hanbal ya ce aksarul ahadith ala haza wato mafiya yawan hadisai suna kan wannan ne cewa ba sai an zauna din ba cewa miƙewa yake ba zama yake ba umar wa ruya anhum tarwa umar nu ali ibn umar ya ce daga cikin sahabin da aka ruwaito cewa a bar jinsin isra kada a yi shi akwai sai na umar ɗan karɓabi duk da yadda yake da ƙarfi wajen riko da sunna haka nan kuma an ruwaito daga sai na aliyu ɗan abu ɗalib duk da yadda yake da zurfin ilimi da kuma yadda zamansa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance dan shi ya kasance tun a farkon musulunci yake tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi ma duk a gunsu ba sai an yi ba haka nan abdullahi dan umar wanda shi hata tafiya da cin abinci da komai nasa in dai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi abu to ko da ba a cikin ibada bane shi sai yayi wannan abu eh abdullahi dan umar ma haka nan an gwaito haka daga abdullahi dan mas'ud shi ma baya yi haka nan an gwaito cewa ba za a yi shi ba daga abdullahi dan abbas kaga wayannan kuwa a cikin sahabbai wayannan za a iya cewa su ne kankat domin wayannan wato mafiya yawan mazhabobin na musulunci don kafi ne akan ilimin waɗannan sahabban ƙwarai da gaske kan kamar abdullahi dan abbas mafiya yawan mutanen makka wadda ana aka fara kafa mazhabar shafi'iyya to daga nan yawanci fatawoyinsa ne haka na abdullahi dan mas'ud shi kuma to yawanci kamar mazhabar imam mazhabar imam ahmad dan hanbal yawanci shi na fatawoyinsa ne da sauransu abdullahi dan umar ko da sayyidina umar an ga duba cikin muwadda za ka ga mafiya yawan hadisan muwadda da yawa za ka ga daga abdullahi dan umar da sauransu mazhabar malikiya kusan akan fatawar wa'annan malaman fa imam ibn ibn qayyim al-jawziya a cikin zadul ma'ad shi ma gashi na hannuna zadul ma'ad din wato babban almajirin shaykhul islam ahmad bin abdul halim dan taymiya babban almajirin dan taymiya ga littafin nan a hannuna zadul ma'ad fi hadi khairul ibad littafin mujalladi biyar ne ina da shi gashi na kusan babu wani abu na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wanda wato ainihin al-imam ibn ibn al-qayyim bai kawo bai kawo shi ba yayi warawara da kowace mas'ala ta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam eh in ta wanda rafa fuqaha fiha malaman fiqh sun yi sabani cikin wannan har hiya min sunan salati shin jalsatul isra din nan tana daga cikin sunonin sallah ne fa yustahabbu li kulli ahadin an yaf'alaha sai ya zama mustahabbi ga kowanne mutum sai ya yi ta aw laysa min as-sunnah ko kuwa ba daga cikin sunna bane inna ma yaf'aluha man yahtaja ilaiha wanda ya buƙatu zuwa gare ta ne kawai zai yi ta ala qawlaini bisa qawli biyu kuma ruwayata ne an ahmada wato ruwayoyi ne daga ahmad dan hanbali rahimahullahu Allah ya ji kansa qala al-khalal malan khalal yace raja ahmad ila hadith malik bin al-huwairis imam ahmad ya dawo zuwa ga kan hadisin malik dan hori bi jinsatul isra cikin mustahabbancin yin jinsatul isra wa qala akbarni yusuf bin musa yace mu yusuf dan musa ya bani labari ana ba umamata su'ila anin nuhud cewa an tambaye abu umamata al-bahili ɗaya daga cikin sahabbai game da tashi daga raka ta ɗaya ko ta uku fa qala sai yace ala sujudul qadamain mutum ya tashi ne akan kafafunsa ba tare da ya zauna ba ala hadisi rifa'ata bisa hadisi na na rifa'a wanda ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam miƙewa yake ba tare da ya zauna ba a fi hadisi bin ajlan a cikin hadisin dan ajlan ma ya dillu ala annahu kana yanhadu ala suduril qadamayhi akwai abin da ke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya zama miƙewa yake wa qadru ya min iddati ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito daga da yawa daga sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam wasa'iri man wasafa salati man wasafa salatu da kuma da yawa daga duk waɗanda suka siffanta sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan lam yazkur hadhihi al-jalsa bas ambaci wannan jalsatul isra din nan ba duk wanda suke siffanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma zikra fi hadisi abi humayd wa malik bin bin huwairi kawai wannan jalsatul isra ya zo ne a cikin ruwayar sahabbai kwaya biyu da abu humayd da kuma malik bin huwairi ولو كان حديث صلى الله عليه وسلم فعلها دائما da ce yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko shiryewarsa cewa duk wata sallah ko yaushe sai an yi sun isra la zakaraha kullu man wasafa salatahu da duk wanda zai siffanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wannan sun isra din wa mujarradu fi'lihi sallallahu alaihi wasallam laha la yadullu ala annaha min sunan salati cewa dan annabi sallallahu alaihi wasallam an ga yayi ta ba wai yana nufin cewa ita ma tana daga cikin sunonin sallah bane in ji wa الإمام ابن القيم الجوزية إلا إذا علم أنه فعلها سيدة إذا أنسان شوى أنا صلى الله عليه وسلم على أنها سنة يبتدى به فيها bisa cewa ita suna ce da za a koyi da shi cikinta wa amma idan kudura annahu fa'ala halil haja amma idan aka kaddarta cewa yayi ta ne saboda bukatuwa kamar yadda malamai da suke cewa yayi ta ne a lokacin da jikinsa ya dan yi nauyi sallallahu alaihi wasallam lam yadul ala kauni ha sunnatu wannan bai nuni cewa ita din sunna bane min sunan salat daga sunonin sallah fa hadha min tahqiqin manat fi hadhihi mas'ala wannan shine cikakken tahqiqi akan wannan mas'alar al-imam ibn qayyim al-jawziya ya faɗi wannan ne a cikin ne a cikin littafin sa zadul ma'arif hadi khairul ibad juz'i na daya shafi na 168 zuwa na 169 ƙwarai da gaske saboda su wannan shi ne don haka jama'a su a sauƙaƙawa in ka ga wani yayi in dai kamar mutum yayi sau ɗaya ne wata ran yayi wata ran ba su yayi mutum shi kenan wannan babu kuma amma mutum ya mai da ita kullum kai ka a kai a sallar asuba kai a ta azhar da sallar asar da duk wata sallah sai kai to wannan ba ba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bane domin da a ce yana yin a kowace sallah to lallai da duk wanda da duk wanda zai siffata sallar shi daga cikin sahabbai sai ya faɗi wannan ba muna inkarin abin bane tunda annabi sallallahu alaihi wasallam har yayi kuma ya inganta cewa yayi to za a iya yi amma ba wai ka bai da shi kowace sallah ba ba kuma mutum kamar da shi tamkar farilla ne da cikin farilla sallah ba a'a sunna ne a cikin sunonin ma mustahabbi ne wasu malaman ma suna ganin cewa ba ma za a yi shi ba dan haka ba kowace sallah kamar da shi kowace sallah kullum kullum sai ka yi wa ba haka bane saboda haka abin da ya fi shine koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda dai aikin sa ya tabbata ana za mu tsaya da fatan Allah ya tantar da mu karanta abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ya yafe mana Allah kuma ya ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وباركت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين